بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هدو قوة رمضان شكرا تدبو ليلة دري هدو da talatin da tara hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da tara ga watan biyar shekara ta 2019 meladiya da hijira da 40 ne ba 39 ba yau insha Allah ta'ala muna zama na uku a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratu maryam alaihi salam idan yan uwa za su iya tunawa mun tsaya ne a tsakiyar kissar da Allah yake bayani yadda na na maryam ta ɗauki cikin isa alaihi salam lokacin da ta samu cikin ta shiga damuwa kwarai har ma ta ce يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ina ma da na mutu kafin wannan lokaci ya zamanto an manta da ni kwata-kwata zama abin da ba a tunawa da ni to haihuwa dai ta haihu Allah ya kaddara ta haifi annabi isa ba tare da an je an daura aurenta da wani ba kuma ba tare da an san cewa ta keɓanta da wani ba to shine yanzu ga ta nan ta ɗauko yaron ta ɗauko jaririn shi annabi isa kenan tana tafa da shi a hannunta shine yau kuma za mu ji me ya faru mai mutanen da suka ce da ita
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا
فأتت به قومها تحمله سيغا تتنا دوكي da yaron nan ta zo wajen mutanenta a tat ita ɗinna na maryam ta zo biyi lamiri yana komawa kan jaririn wannan jaririn shine isa ɗan maryam tahmiluhu tana ɗauke da shi wannan ayar ma'atufun ne ala kalamin mahdhuf yufhamu min siyaqil qissa taqdirin zancen shine ba'da ba'da an istama'at maryam ila ma qalahu laha ibnuha isa bayan na maryam ta saurari abinda ɗanta ya gaya mata da ya ce da ita kada ki bakin ciki kada ki shiga damuwa la tazani kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya sai ta dauko shi a hannu tana rike da shi sai ga ta a gaban mutanenta mutanen garinta ita kam ta samu kwanciyar hankali dangane da bayanin da ɗan ya faɗa yau ga ta ta zo da ɗa ba shi da uba yau ga maryamu tana ɗauke da ɗa da ba a taɓa shaida an ɗaura aurenta da wani ba gashi kuma ta shahara mace ce mai bautar Allah mace ce mai yawan ibada mace ce mai zama a masallaci subhanallah to ya za a yi kin zo da ɗa imam al'alusi yake cewa ja'atun ma'a waladiha hamilatan iya sai kawai ta taho wajen mutanen nata tare da ɗan tana rike da shi kamar yadda aka san al'ada damun mace in ta haifi ɗa tana ɗaukansa ta rike shi to wannan tahowa da ta yi da shi tana jiran martani ko me za a ce mata ne malamai suka ce wannan abin an yi shi ne bayan ta yi kwana arba'in daga haifarsa shine abinda malamai suke cewa wato ta ya gama wankan jego kenan kamar yadda ibnu asakir daga abdullahi dan abbas ya rawaito ba da arba'ina yawman hina tahurat min nifasiha ta zauna ta yi jinin haihuwa ta yi jinin biki kwana arba'in daga nan malamai suke cewa kwanan kwanan jinin biki kwanakin jinin biki na mace bayan ta haihu kwana arba'in ne kamar yadda hadisi ya zo kanatin nufasa'u ta ka'udu على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما mata masu ciki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam jinin bikin su suna zama ne suna yin jini kwana 40 baya wuce kwana 40 ƙasa da kwana 40 akwai akwai mai sati biyu akwai mai sati ɗaya akwai mai kwana 30 akwai mai kwana 25 akwai mai kwana 10 akwai mai sati ɗaya ma jinin haihuwa wannan shine zance mafi inganci ya fi maganar kwana 60 inganci shine komunan a ƙasar hausa za ka ji ana cewa ai ta yi 40 abinda ake nufi ta yi 40 ta yi tsarki ta gama wankan jego wannan jini na haihuwa ya gama zuwa mata kwana 40 ne ba kwana 60 ba wannan shine zancen da ya fi inganci a ce maganganun malamai saboda yawanci ana yawan tambaya ko da nan wani ya bugo min waya cewa matarsa wai tana ta jinin haihuwa bai na ce a ba jinin haihuwa ba ne ya rikide ya zama jinin rashin lafiya kuma so idan mace ta yi jinin haihuwa ta yi kwana arba'in ta yi wanka to ta yi daidai ba ta saba ba duk da cewa wasu malaman fiƙi suna lissafa zuwa kwana sittin to ita da ta zako yaro ta taho da shi cewa suka yi ta zo da shi a'a ja'atun bihi min ghairi talabin minhu ba su suka nema ba ita ta ce bari ta ɗauko ɗan nan taho da shi sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba mu labari abinda mutanen nan suka gaya mata bayan ga yaro ta ɗauko shi bari ku ji maganganu marasa kyau ƙalu ya maryamu ya ke maryamu suka ce ya ke maryamu laƙar ji'iti shay'an fariya haƙiƙa kin zo da abin da yake na ƙarya matar da ba ta da aiki sai ibada matar da ba ta da aiki sai zikiri sai ambaton Allah amma yau gashi an danganta mata ƙarya suna gaya mata ala sabilil inkar ya maryam laqad ji'ti wato fa'alti shay'an munkaran ajiban fi babihi kin aikata wani abu na munkari abun ki abinda ba a so ke ne yau zaki zo mana da da ataiti bi waladin min ghairi zawjin na'rifuhu laki ya maryamu kin zo da da ba tare da uba ba wanda muka san shi mu ba mu san ki da wani uba ko ba mu san ki da wani ɗa wato uba da ya aure ki har ya samu ɗa da ke ba kalmar fariya daga fira ne kamar yadda larawa suke cewa faraitul jilda ana nufin qata'atuhu na yanke fatar wato kamar kin zo da yankakkiyar ƙarya billah kin zo da ɗa ala ghairi tariqin shar'i ba hanya ta shari'a ba
shine can Allah ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima da kafircin su su mutananta da kuma faɗin magana da suka yi wa maryam ƙarya mai girma sun tumce ta da ƙarya amma su ne suka yi ƙarya a nan malamai suke cewa duk wanda ya zo da wani abu bako da mutane ba su saba da shi ba kuma ba su samu gamsasshen bayani akan wannan abu ba to dole mutane za su yi masa inkari kai har ma za ta kai ga watakila a gaya masa bakar magana abu na biyu duk matar da kuskura tana rayuwa a cikin musulmi mutane masu addini ta je ta haihu ta zo da ɗa dole ne sai an binciki ina ta samo wannan ɗan daga ina ya zo don mace ba ta shan fiwa wata ta haihu ba fura da nono aka dama mata ba ta haihu dole ne sai an samu contact tunda ko ita ba maryamu ba ce na na maryam allah ya mata wannan don ya nuna wani ƙarfin mulki da sarautarsa amma ba akan mu ɗaiɗaikun mutane namu na wannan zamani ko na wani zamanin ba mace ta je ta zo da ɗa ta haihu kuma ba za a bincike ta daga ina ta zo da shi ba wannan ya nuna mana wani abu yana nuna ashe addinin musulunci addini ne da yake kiyaye dangantaka duk ɗan ƙwarai yana alfahari da ubansa uban nan ku ko kuturu ne shi uban nan ku ko makaho ne shi uban nan ku ko ɓarawo ne shi ko ɗan fashi ne shi ko mai yanka kan mutane ne dole idan aka zo babin cewa waye babanka dole ka ce wane ne ubanka yadda za ku gane abin shine da mutum a tambaye shi waye ubanka ya ce ban da uba gwanda ya ce ubansa shine kasurgumin barawan nan da ya shahara a gari kaza haka ne wanne ya fi muni ya ce ba shi da uba shi ya fi muni don za a gane cewa mahaifiyarsa ta haife shi ta hanyar banza da haka ba saba ba shi yasa suka gaya mata wannan magana ya ukta haruna ka karanta ya ukta haruna ma kana abuki ra'asau suka sake kai mata farmaki da wani zance ya yar uwar harun babanki fa ba mutum ne mazinaci ba babanki fa imrana ba a san shi fa da alfasha ba Allahu akbar kaga wannan idan ya nuna wani abu yana nuna cewa ashe salahar uba uba ya zama na kwarai uwa ta zama na kwarai yana da tasiri akan samun mutuncin ɗansu shi za ake cewa kaiwa ne ka daina iskanci a gari don iskancin da kake a gari zai yi tasiri wa 'ya'yanka da jikokinka kewance ki tsare mutuncinki da darajarki ki rinka shedanci a gari don shedancinki zai yi tasiri a kan 'ya'yanki yanzu a nan kun ga abin da suka ce ke maryamu babanki ba mazinaci ba ne ke maryamu babanki ba mai alfasha ba ne kenan salahar babanta ya taimake ta ana tsammanta mata ita ma ta zamanto saliha wajibi ne iyaye ku yi ƙoƙari ku kare mutuncinku don mutuncin 'ya'yanku ya karu ku kare darajarku saboda ku sama wa 'ya'yanku daraja ya ke ukta harun babanki ba mutumin banza ba ne ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya kuma mahaifiyarki ba ta zamanto karuwa ba lam takun tata'ata zina mahaifiyarki ba ta zamanto mazinaciya ba idan ka ga ya tana zina to ka bincika shin babanta lafiya idan ka ga ya tana zina ka bincika shin anya mahaifiyarta lafiya ba mazinaciya ba ce a nan don Allah masu saurari ina so ku lura da wannan uslubi na ƙur'ani sai aka fara magana akan iyayenta mutanen kirki ne ashe in sha Allahu idan uba ya zamanto mutumin kirki uwa ta zama na kirki wannan kirki da za su kasance suna da shi zai yi tasiri akan kasancewan 'ya'yansu zama na kirki amma yayin da uba ya zama ɗan tasha mazinaci Allah kiyaye uwa ta zama 'yar tasha mazinaciya ba su kare mutuncinsu ba to babu mamaki wai aka ce wai barewa ba za ta yi gudu ba ɗanta ya yi rarrabe ai ka san barewa ko barewa akwai gudu to ku duk inda ka ga ɗan barewa shi ma maguji ne kenan tsiyarka zai yi tasiri akan tsiyar 'ya'yanka wallahi wani lokacin ko ba a ja maka aya ba ba a ja maka hadisi ba akan ka zama mutumin kirki tunanin 'ya'yanka da jikokinka da tattaba kunnen da za su zo maka wallahi ya isa ka tsare mutuncin kanka ka tsare addininka yanzu duk wanda ya zama barawo shahararren barawo to a wannan gida family gaba ɗaya za a ce a ai wannan jikan babban barawon nan ne na garinmu ka cuci 'ya'yanka ka cuci jikokinka ko da ku limamai ne a masallaci yayin da mace ta zama kasurgumar mazinaciya a unguwa a gari to yatta ma ba za ta auri ba ni na san kes ɗin da aka kama wata yarinya budurwa ta gagara auruwa yarinya kirki a karmakalla mutanaqqiba mutahajjiba mutahashima mace kamammiya mai jin kunya mai saka niƙabi kai in takaice maka zance ma malama ce a makarantar islamiyya amma ka san me yasa ta ƙi auruwa uwarta a anguwa ba ta da miji tana yawon banza an shaida a anguwarsu bayan uban yarinyar ya rabu da uwar mai zaman kanta ce tana da gidanta tana zaman kanta ba miji wannan ya zo da mota a ɗauke ta wannan ya zo su tafi wani business a yi kaza a yi kaza wannan shi ya yi tasiri subhanallah ga yatta kuma ustaziya kamammiya malama ma a islamiyya amma wallahi duk wanda ya zo sai a ce kaf ai uwarta akwai matsala to kaga ashe mutum ya zama na kirki ya zama salihi zai taimaki 'ya'yansa Allah sa kuna gane ba shi yasa suka ce wato mahaifiyarki ba karuwa bace a nan gurin sun ce ya ukta haruna ana wato haruna bin imran wato ba shi ake nufi ba ba ana nufin haruna dan uwan annabi musa ba ina so mu gane kissar da aka ce kun san akwai haruna dan uwan annabi musa ko musa bin imran annabi haruna ma sunansa haruna bin imran kamar yadda ce wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibu to wannan haruna na dan uwan annabi musa ba shi ake nufi anan ba abin da ake nufi wani mutum ne mutumin kirki a lokacin na na maryam a zamaninta shi ma sunansa haruna amma ba annabi ba ne don haka sai aka kamanta ta da shi saboda shi ma ustaz ne shi ma mai addini ne shi ma mai kamewa ne sai aka ce ya ke yar uwar haruna fi salahi wa taqwa ya ke yar uwar haruna a wajen salaha a wajen taqwa mai kama da haruna wajen ibada ko kuma ka ce a'a wani dan uwan ne dai nata wasu malaman suka ce tana da wani dan uwa daban mai suna haruna so ba ana nufin annabi haruna dan uwan annabi musa ba to sun gaya mata babanta lafiya lau sun gaya mata mahaifiyarta lafiya lau wannan idan yana nuna wani abu masha Allah kakannin annabi isa mutanen kirki ne kakannin annabi isa ba san zina ba kamammun mutane ne mutanen arziki ne mutanen kirki ne to me yasa dan kirista zai zama yana zina saboda me idan har an karanta musu tarihi na gaskiya
dan me yasa zina za ta zama halal a wajen su dan me yasa ƴaƴansu za su zama ba kamewa jiya din nan muke karantawa ita wannan na na Maryam har hijabi ta sa shamaki ta datse tsakaninta da maza ba sa ganinta saboda aibu ne a wajenta wannan na na Maryam mamar annabi Isa to me yasa kiristocin yanzu ba sa saka hijabi ba sa rufe jikinsu ba sa sa shamaki tsakaninsu da maza me yasa za a haɗu a wuri guda a yi kiɗa a yi rawa a rungumi juna me yasa kenan wannan ya nuna wani abu ya nuna kenan ba a karanta hakikanin tarihin yadda yake ba kuma ba a aikata daidai ba yanzu nan ake miƙo min takarda cewa Allah ya mana arziki mun samu ƙaruwa ga wata ana daidai cikin wannan bayanin ga wata baiwar Allah ta zo za ta musulunta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala um, sai a kawo ta a bata kalma insha Allah ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ya ke yar uwar haruna lallai babanki ba mutumin kawai ba ne haka kuma mahaifiyarki ba ta zamanto baghiya ta zamanto karuwa ba suna mata wannan magana fa asharat ilaiki kawai sai ta yi nuni zuwa ga shi annabi isa din kawo ina microphone ba sai yawa bismillah bismillahir rahmanir rahim na'am kina jin Hausa tayyib zan fada idan na fada sai ki fada ko ki ce ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan رسول الله الله أكبر um, da me sunanki da da sunan da kike da amfani da shi zainab to shi kenan suna zainab mai kyau ne zaki zanet janet janet ko janet to za ki ci gaba da amfani da sunan janet ɗin ne ko kina son wani suna a canja miki kina so wani suna a canja miki lalle wannan suna zai dan ba da kashi wajen faɗansa kama um, wani suna kike so a cikin sunan musulmi kina son a baki zainab allahu akbar daman sunan ya kusa ya kama wancan janet wannan kuma zainab so jama'a sunanta zainab so daga yau insha Allah kin zama kin zama musulma muna fatan Allah ya karɓi musuluncinki duk abin da kika yi a da Allah ya yafe miki wanda kika yi a daidai ko wanda zaki aikata a daidai nan gaba Allah ya karɓa miki Allah ya tabbatar miki da musuluncinki kuma Allah sa 'yar aljanna ce ki so abinda za a yi sha'allahu hizba sai a abinan ɗinta sai a haɗa ta da 'yan hizba mata a gobe za mu yi tafsirin mata sai ta zo a haɗa ta da 'yan hizba mata da za su koya mata ibada za a baki littattafai da za su taimaka miki insha'allahu ku ce allahu akbar a karbi a karbi lambar wayanta dan an neme ta sai a samu sauki insha'allah Allah ya mata albarka Allah tabbatar da ita akan musulunci to sai mu dawo kan kissar abin da muke ciki ko nana maryam ta ce suka ce da ita babanki mutumin kirki ne ba na banza ba ne mahaifiyarki ma ba karuwa ba ce ba ta karuwanci kin fito daga gida mai tsarki yaya aka yi muka ganki da ɗa jariri fa'asharat ilaihi fa'asharat ilaihi na arama فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا kawai sai ta nuna musu ɗan su sun mata magana da baka ga farmakin da suka kai mata fa asharat ilai kawai sai ta yi nuni zuwa ga wannan ɗan suka yi mamaki yaya muna mata magana za ta yi mana nuni zuwa ga yaro jariri lalle yau za a gaba abin mamaki jariri zai magana suka ce ba yanda aka yi ba yanda za a yi na maryam ta yi mana nuni zuwa ga wannan yaro illa wa qad alimat annahu natiqun fi halihi tilka face sai ta tabbatar da cewa wannan yaro kenan zai yi magana daga nan ya fara bayyana cewa lalle wannan yaron daban ne da irin sauran yara ba iri ɗaya ba ne don ku annabi ne tana nuni zuwa gare shi kawai sai kama magana kamar ya kama magana warai kuwa amma kafin ya yi magana sai suka gaya mata wata magana كيف نكلم من كان في المهد صبيا يا مريم yaya za mu yi magana da wanda yake cikin zanin goyo yaro yana cikin zanin goyo mu yi masa magana ta yaya kai ka taba ganin yaro yana zanin goyo ya magana kalmar almahdu abin da ake nufi almuttaji allazi wato yaron da yake kishingide a cikin me a cikin zani na goyo wanda ake shayar da shi kaifa nukallimu tiflan saghiran ma zala fi mahdihi wa fi wa fi hali rada'ihi yaya za mu yi magana da yaron da yake bai gushe ba yana cikin zanin goyo ana shayar da shi yaya za ki yi mana wannan abun muna miki magana ki haɗa mu da yaro amma da yake annabi isa annabin allah ne insha Allah sai gashi ya wanke mahaifiyarsa ya yi bayanin da zai nuna sidku maryam wa taharatuha qala inni abdullah ya ce ni bawan Allah ne wai me ake nufi da wannan kalmar barin maimaita annabi isa ne da kansa ya ce ƙala wannan kalmar ita ce kalmar farko da ta fara fitowa daga bakin annabi isa ƙala inni abdullah ya ce ni bawan allah ne ashe annabi isa bawan allah ne ba allah ba ne ashe annabi isa bawan allah ne ba ɗan allah ba ne yesu almasihu bawan Allah ne Yesu almasihu ba Allah ba ne Yesu almasihu ba ɗan Allah ba ne Abdullah servant ne na Ubangiji mai bautar Allah ne akwai Allah daban akwai kuma Yesu almasihu bawan Allah yana ma da mahaifiyarsa sunanta na na Maryam ita kanta mahaifiyar tana da tata mahaifiyar tana da kuma babanta da ya zo zai musu raddi za a taɓa mahaifiyarsa sai ya mayar da martani da tauhidi inni abdullah khalaqani bi qudratihi fa ana abduhu ni bawan Allah ne ya halicce ni da ikonsa ni bawansa ne wa antum aidan abidu kuma bayansa ne hada al-khaliqul azim wannan shine mahalicci mai girma ina shaida muku ni dinnan Allah ne ya halicce ni kawai sai ya saki wata magana mai nauyi ataniyal kitab kuma Allah ya bani littafi kamar ya Allah ya bani littafi ajib ya gabata a cikin kudurar ubangiji da ikonsa da abin da ya hukunta tuntunin ma ya bani littafi wannan littafin ko linjila ko attaura ko kuma dukansu gaba ɗaya kamar yadda malamai suka faɗa ya yi amfani ma da kalmar madi ya ce ata ni amma bani tun ma kafin a bashi ɗin don me duk abin da aka san garanti zai faru to cewa ake ma ya ma faru kurum عبر بالفعل الماضي عما سيقع في المستقبل sai amfani da past tense akan abin da yake tsammanin zai faru present tense ko continuous tense tanzilan li tahqiqil wuqu'i manzilatal wuqu'il fi'li dan ya nuna maka tabbatuwan faruwar wannan a bashi littafin kamar ma ya faru ne irin wannan akwai shi da yawa a cikin alkur'ani Allah ce ata amrullah fala tasta'jilu al'amarin Allah ya riga ya zo kar ma ku yi gaggawa kiyama ta zo a wata ayar Allah ya ce wa nufikha fi sur wa nufikha fi sur an yi an yi busa a cikin kaho ne ina tambayan ku an busa kaho ba a busa ba ko amma ku duba Allah sai ce wa nufiqa fi sur fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun sai ce an fura kafo waɗanda suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasai duk suka mutu sai wanda Allah ya ga dama kaga wannan abun ba a yi shi ba amma Allah ya yi amfani da wata kalmar da ta nuna kamar ma an yi shi shine ma'anan ataniyal kitaba abu na biyu to ba ma littafi kadai ba waja'alani nabiyya kuma Allah ya sanya ni in zamanto annabi ad'un nasa ila ibadati wahda in zama annabi da zan rinka kira ina da'awa a bautawa Allah shi shi kadai tauhidin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine dai tauhidin da annabi isa alaihi salatu wassalam ya zo da shi kun ga an ba shi littafi za mu zo magana akan littafin shine linjila kuma ya mai da shi annabi me aikin annabi dawa me aikin annabi karantarwa aikinsa ya kira mutane su bauta wa Allah shi shi kadai yau gashi a wannan zamanin waɗanda suke da'awar suna bin annabi isa suna cewa Allah yana da da alhali shi kuma ya zo ne Allah ya turo shi ya yi bayanin Allah shi kadai yake tilo qul huwallahu ahadu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah kwaya ɗaya ne rak shine ahad an yi amfani da kalmar ahad ba daidai yake da wahid ba in an ce ahad a larabci to kalma ce da aka yi amfani da ita wato bi zai taɓa yiwuwa wani ma ya haɗu da ita ba amma wahid mumkin wani ya haɗu da shi Allahu samad wanda shi ake nufata da bukata duk wanda zai yi roƙo duk mai nema da tsuntsu da dabba da akuya da mutum da aljani da mala'ika da kowa Allah yake roƙa ya bashi to yaya za a yi wannan da ake roƙonsa shi shi kadai ya ce shi kadai ne ya bauta mai shi shi kadai wani kuma ya zo ya ce wai yana da ɗa ka duba wannan annabi isa alaihi salatu wasalam da allah ya bamu labarin sa qur'ani kuma yanzu a zo ana bauta allah wai cewa shi dan allah ne laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أعصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا maganar cewa Allah yana da ɗa maganar cewa Allah yana da aboki maganar cewa Allah yana da kini maganar cewa Allah yana da sa'a maganar cewa Allah yana da abokin shawara wannan magana ce ta ƙarya sammai da ƙasai saura kiris su fashe su tsage saboda wannan magana mai nauyi duwatsu sun kusa su rikito muku a yi barin duwatsu na duniya a kawo kanku saboda kuna cewa Allah yana da ɗa an da aulin rahmani walada saboda sun yi wa Allah da'awar cewa yana da ɗa wa ma yan bagilin rahman Allah fa da kansa yake cewa bai kamata ba ga ar-rahmanu Allah bai kamata ba don Allah malam ko mutum ne ya gaya maka wani ce bai dace ba wani kana mun kaza Allah ne fa yake faɗa bai dace ba ga Allah a ce wai yana da ɗa bai kamata ba Allah akwai haƙuri ya ce duk wanda yake cikin sama da ƙasa in kullum man fi samawati wal ardi illa face atin rahmani abda wallahi sai ya zo wa Allah a matsayin bawa kenan annabi isa bawa ne annabi muhammadu ma bawa ne mala'ikun Allah ma bayi ne kuma Allah ya irga kowa ya lissafa kowa ya san adadin yawan kowa adairai ya sani adadin yashi ya sani adadin duwatsu ya sani adadin ƙura ya sani adadin itace ya sani adadin dabbobi ya sani adadin kowa ya sani adadin maza ya sani adadin mata ya sani adadin 'yan sama ya sani adadin 'yan ƙasa ya sani adadin komai ya sani tabaraka rabbul izzati mai girma mabuwayi maɗaukaki zunubi ne babba mutum ya buɗe baki ya ce Allah yana da da wa mayan bagilin rahman an yattaki da walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda annabi isa ya ba su ansa yace to ni bawon Allah ne Allah ya bani littafi kuma Allah ya sanya na zama annabi jama'a wannan yana daga cikin mutanen da su ne suka fara yin magana a zanin goyo daga shi sai wani yaro da ake ce da shi junaidu a cikin banu isra'il junaid a yau junaidu a ba shi junaidu ne ya magana ba ta dalilin junaidu ne wani yaro da aka yi masa sharri a kansa ya magana juraiju kai nake son ce juraij hadisin bukhari juraij shi juraiju barin ba ku kisa a takaice wato wani bawan Allah ne mai tsabar bauta da ibada ya koma wajen gari ya gina 'yar bukkarsa ya mata beni a sama bayi da aiki sai sallah kawai baya zuwa ko'ina sai abincinsa ya ƙare nemi abinci yana daji yana bauta Allah mahaifiyarsa ta zo nemansa juraiju sai a ci rashin sa'a in ta zo nemansa ta zo wajensa yana sallah sai daga hannu ya ce ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji ga mahaifiyata ta zo tana kirana ya ubangiji kuma sallata yaya zan yi in yanke sallar ne in amsa kiran mamana wanda a ka'ida malamai suka ce idan mutum yana sallar nafila idan iyayensa suka kira shi ya halatta ya yanke sallar ya amsa sallar farilla ne ba za ka yanke ba amma darajar iyaye matsayin iyaye nauyin iyaye da kimarsu ta kai ga in nafila mutum yake sai ya yanke ya amsa Allah ya ba da dama to shi junaidu a lokacin sai yake contemplating wanne zai yi guda ɗaya ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji ga mamana na kira ya ubangiji ga sallata ya ci gaba da sallah ta jira ta jira ta jira ita kuma ta haura wurin sa ba ta tafi sai da ta je ta dawo ta je ta dawo washi gari ta dawo tana kira juraijo yana sallah ya ji muryarta ta gama jira ta koma ta sake dawowa da ta dawo karo na uku sai ranta ya ɓaci to a nan ake cewa ka ji tsoron ɓacin ran iyayenka a kanka sai ta daga hannu take cewa ya ubangiji kar ka ɗauki ran wannan yaron sai kasa ya yi karan batta da karuwa ba juninsa sallah ba ba juninsa ibada ba ran mama ya ɓaci imam bukhari ya ruwaito hadisi a cikin al'adabul mufrad cewa Allah fa yana gaggawan karɓan addu'ar mahaifi ko mahaifiya a kan ɗansu ko ɗiyansu addu'an nan na alheri ko na sharri so an fi son iyaye su yawaita addu'ar alheri akan yayansu ku daina faɗan sharri akan yayanku don mala'ika yana sauraron uba ko uwa da zarar uba ko uwa ta buɗe baki ta ce kaza akan ɗanta to mala'iku suna cewa amin shi yasa idan Allah ya jarabe ka ka auro yar tasha mai ashar a gida ka ci abu kazan ka yaro da yayi abu kaza ta dura masa ashar ko ku tace tsinannen yaro to wallahi wannan mata ko ka mata seti ko kuma za ta wargaje maka gida dan yawan wannan surutu da zage-zage da take yana da tasiri in ta ce da shi dan iska to sai zama dan iskan in ta ce Allah ya maka kaza sai zama kaza din ku duba wannan bawan Allah fa Allah yake yi wa bauta amma abin da mahaifiyarsa take cewa kada kada ya rabu da duniya sai ya ci karin bata da karuwa kuma hakan aka yi wallahi malam me ya faru ana nan ana nan kawai wata mata a garin sai ta yi ciki cikin shege cikin banza yaya aka yi wallahi malam saboda sharri sharri irin na mata in suka tashi yanka maka sharri sun fi kwalba sharri kawai matan nan da aka tambaye ta sai ta ce jureju ne mata ciki aka ce jureju jureju mai sallan nan kaji ko kaji ko shi yasa in ka zama ustaz ka zama mai addini ka kiyaye kada ka bari kai wani abin da mutane za su ce ka yi kaza mai sallan nan mai ibadan nan ai sai mun wulakanta shi mun tozarta shi wallahi malam suka je malam yana cikin sallan nan suka je suka samu ba ni sunan shi wannan ɗakin nasa suka zunguro shi suka fasa ɗakin suka rushe aka wulakanta jureju aka kamo shi aka tawo da shi gidan sarki yau sai mun wulakanta ka ashe ibada ƙarya kake yi kana ta wani sallah kana ta kaza ina so ku lura da wani abu guda duk lokacin da mutum mai addini aka samu ya yi wani abu a kuskurance to an fi yada abin yanzu in mutum da yake gashi gashi nan ne aka kama shi ya yi zina da wata ko ya yi kaza ko ya yi kaza mutane ba su fiye damuwa ba amma in wani mai addini ne sai ka ji ana ta faɗa a jarida ana ta bugawa a gidajen rediyo ai an kama wani ustazu mai dogon gemu ya yi faɗe wata yarinya kai yau an zo da abun mamaki ai kaza kaza kaza ka san me laifin shi ma ba mutum ne dan adam irin mutane yana sha'awa yadda kowa yake sha'awa yana da rauni yadda kowa yake da rauni amma kawai laifinsa tun da ya raba Allah yana bangaren Allah sai aka same shi yayi aikin banza to yanzu za a yada shi aka kama jarida aka kawo shi yace ni aka ce kai sai ce to a tara mutanen gari gaba ke daya shi ma sarkin gari yace a tara mutane ranar da za a kunyata jiraidu a zo da a zo da matan nan za a tona asirinsa za a wulakanta shi mata ta je ta haihu aka zo da jariri ga sarki ga taron jama'a ga kayan wulakanci da tozarta ina jin ranar ma da za su kashe shi aka ce aka ce ke waye miki wannan cikin sai ta nuna jireji wannan bawan Allah ustazu mai sallah mai ibada jireji sai ya ce a bani dama zan yi magana aka ce bismillah sai ya samu cikin jaririn nan ya bugi cikinsa ya ce ya babus manabuk bari ku ji walittaka ku ji haɗarin taɓa bayan Allah take ba wayi fa ake mai ba annabi ba ne ya bugi cikin yaron jaririn ne ya ce ya babus a lokacin a yarensu abin da suke cewa yaron jariri kenan ya babus man abuk waye ubanka fadi sunan ubanka jariri ne ba ya daka mai tsawa malam jaririn nan ba ya bude baki ba ya ce ra'iyal ganami wani mai kiwon tumaki ne da awaki shine ubana ashe zuwa ta yi daman makiyayiya ce matar mai kiwo ce tana fita tana kiwon dabbobi a daji ashe zuwa ta yi ta makale da wani dan jo'aye suka je can suka kare a can a yi haƙuri fa da Allah a yi abuwa da Allah a yi abuwa kada na yanko wata kalmar can ya je kare da ita ta ce ra'iyar ganami yaron kai jariri ya ce ra'iyar ganami to kaga anan kaga jariri ya yi magana shi ma amma dan me yasa yayi dan kare mutuncin wani bawan Allah da za a wulakanta shi anan abin da nake so ku gane duka waɗannan jarirai da suka yi magana sun yi magana ne don tsare mutuncin wasu mutane na Allah da za a wulakanta su ku ɗauke shi a matsayin saƙo duk lokacin da mutum ya rike Allah sai wasu suka shirya su tozarta shi ko su wulakanta shi wallahi Allah yana tare da shi wallahi Allah zai tsare shi kwantar da hankalinka ka bar wa Allah sha'aninka matukar kana kan gaskiya to insha Allah Allah zai taimake ka shi yasa Allah ya ce wa manzo Allah fasda bima tu'mar wa arid anil jahilin fito ka je ka ci gaba da abin da aka umarce ka kai na da'awa ka kau da kai ka rabu da jahilai wawayen gari masu surutu masu hayaniya ba abin da suka isa su yi maka to wannan ma shine jariri da ya mai da ya magana a nan gurin abin da nake so ku ɗauka cikin fikin wannan aya ashe ɗan kirki kullun yana ƙoƙarin kare martabar iyayensa ku duba kisar annabi isa da nana maryam ka duba shi fa bai ma san uwar ba sai yanzu ya santa bai san wahalar da aka yi akan shi ba amma yau annabi isa ya tashi abun mamaki abin da ya fara yi ba da kariya wa mahaifiyarsa so kai ma dan kirki duk abin da za ka yi a rayuwa ka tsare mutuncin iyayenka kada ka zubar da mutuncin iyayenka ka yi shi kamar yaya kaka zama dan shaye-shaye dan duk wanda ya zama dan shaye-shaye barawo ɗansa ne ɓarawon takalmi a masallaci ɓarawon waya to zai zubar da mutuncin iyayensa don me za a je a zage shi a ce ai dan wane ne yayi ko kuma a kama shi ana mammake shi da bayan takalmi ana cewa Allah wadaran ka zuri'ar ku ba ta yi albarka ba ubanka gashi kaza amma kuma ka zo ka wulakanta shi duk wanda ya je yayi wani abun magana daga ƙarshe gidansu za a dawo idan an je nemansa ba a same shi ba ubansa za a zo a kama to me yasa 'ya'ya ba sa abin da za su kare darajar iyayensu mutum haka kurum yana da kyakkyawan asali yana da tsarki ya fito daga gida na mutunci iyayensa suna da tarihin kwarai a gari babanka gashi nan shekaru sun zo masa ai ya kamata ka rufa masa asiri ya gama da duniya lafiya ba sai ka yi abin kunyan da za a zo a zage shi ba ka je ka yi sata an ce dan wani ne ka je ka yi zina an ce dan wani ne kin je kin yi zina an ce yar wanci ce ko yar wani ne kenan dan bai kare darajar uban shi ba kuma duk inda mutum yake yana da kishin iyayensa na kwarai wallahi ka duba yanzu annabi ibrahim babansa mushriki ne ba amma dubai da ya zo yi masa magana ya abati yake ce masa ya babana bai kore shi daga cewa babansa bane shi fa annabi ne amma baban fa mushriki ne mai bautan gunki wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin a can yace ya abati cikin maryam la ta'budu shaytan inna ash-shaytana kana lirrahmani asiya يا أبت إني قد جاءني من العلم يا بابانا ilimi ya zo min malam ya cika irin wanda bai zo min ba fattabi'ni ka bi ni ya babana hadika siratan sawiya zan shirye da kai hanya wacce take daidai wallahi tallahi ina gaya maka dan uwa baka san daraja da mutuncin uba ba sai ranar da ka rasa uba ka je ka tambayi wanda bayi da uba ka tambayi wanda bayi da uwa za su gaya maka ciwon rasa uwa ciwon rasa uba duk ranar da ka wayi gari ka kai babanka kabari ka binne shi a rami to idan ka dawo za ka gane lalle rashin uba yana da ciwo yanzu kowa yana tashi da safe ya je gaida babansa kai sai ka wayi gari ba wanda za ka je ka gaida kowa mahaifinsa yakan kira shi ya ce ba shawara su shawara su yi kaza ko mun tsufansa ko mun talaucinsa ko mai kai kai ba wanda ma za ka je kai babbanin naka ma duk sun kare ma gaba ɗaya sun mutu ma uwa kuwa ya tafi komai daɗi ka je ka zauna kullum burinta ta ganka a ɗakinta ka je ka ce ka gaishe ta ta gaishe ka to ba za ka san darajar ta ba sai ranar da ka kai ta kabari ka binne ta annabi isa yake cewa to ni sannan kuma ni bari ku ji wani abu mamaki wa ausani bis salati Allah ya mun wasiya ne sallah Allahu akbar kun ji annabi Isa ya ce Allah ya ce sallah kuma har yau idan an je Jerusalem ana yin sallah ko ba a yi a'a me yasa to a gida ba a yi gashi nan ana nuna mana a hoto an je Jerusalem an kaba goshi wani kirista da ya biya kuɗinsa ya je Jerusalem ya ce which kind of people are this ah it is prayer oh These people are praying here. Huh? Why we are not praying? Oh? No, I will pray. Yana dawowa kawai ya ci gaba da prayers ɗinsa. Allahu Akbar. Ko da irin sallar da suke yi wacce ba irin wannan tamu bane ɗari bisa ɗari. Ba lokaci ne da mun ta karanta muku kamancece ne a irin abubuwan da ake yi. Wallahi za ku yi mamaki. Ga Annabi Isa yana cewa an ce ne sallah. To ba ma sallah ba ba kana ba da zakka ba? ya ce Allah ya ce in ba da zakka annabi isa Allah ya ce ya ba da zakka ma dumtu hayya matukar yana raye na yi sallah na ba da zakka abu na uku na ƙarshe wa barran bi walidaci kuma ni mutum ne mai biyayya wa mahaifiyata ai annabi isa ba sai kai bayani ba mu daga yanzu ma mun gane daga bayanin kisa ma mun gane kai mai bin iyaye ne kawai wa barran bi walidati ni mai biyayya ne ga mahaifiyata walam ya ja'alni jabbaran shaqiyya Allah bai sanya ni in zamanto mai girman kai mai rudu maghruran mutakabbiran murtakiban lil ma'asi wal mubiqat ba mai rudan kai mai girman kai mai aikata sabo ba Allah bai sanya ni in zama wannan ba baya yi bai san da shi ba wassalamu alayya Allah ya ce a gaya mu ko ya tabbatar mun aminci a tattare da ni yau mawulittu ranar da aka haife ni kai jama'a ku taya ni wai waye ya ce aka haife shi annabi isa ya ce aka haife shi ashe haifansa aka yi ba dan Allah ba ne wa yau ma'amutu da ranar da zan mutu a ashe annabi isa zai mutu kamar yadda manzo Allah ya rasu innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne su ma za su mutu kullu man alaiha fad duk wanda yake kan bayan ƙasa kowaye sai ya mutu wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah shi kadai ne zai saura to ashe annabi Isa ma zai rasu wa yawma ub'athu hayya da ranar da za a tashe ni ran tashin kiyama ina raye aminci yana raye a duniya aminci ranar da zai bar duniya aminci ranar da za a tashe shi a kiyama ashe annabi isa zai tashi ranar tashin alkiyama Allah zai gaya masa a kiyama zai ce ya kai isa a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah daman kai ne kace wa mutane nasu rike ka da da kai da mahaifiyarka ba ni ba a bauta muku ba Allah ba qala subhanak isa zai ce tsarki ya tabbata gare ka ma ma kuntu qultu ko ba ka bane ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq ai bai dace gare ni in faɗi abin da bani da haƙƙi ba niwa in ce su bauta mun niwa in ce su bauta mahaifiyata in kuntu qultuhu faqad alimtahu ya Allah in har na faɗi wannan zance ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibu ni ban faɗa ba to kaga a kiyama directly ba indirectly ba physically a fili annabi isa zai barranta da duk wanda ya bauta masa ba Allah ba ya ce Allah ni ban ce su bauta mun ba kuma ni Allah in na faɗa ai ka sani ni bawanka ne kuma nan ya faɗa shi bawan Allah ne so ya ku yan uwana wannan kisa tana nuna mana annabi isa bawan Allah ne shi yasa ma yace zalika isa ibn maryam قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أبنا مكبران ديدي الله شبام ولادا وأن مكين كسكري كنتم هرشي الله يافي منا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته